وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إننا نقول في استمرار لحديثنا عن محاربة الإسلام لمشكلة الفقر لقد قلنا إن الوسيلة الأولى لمحاربة الفقر والعوز هو العمل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عند البخاري ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده إن الأمل مهما كان صغيرا أو قليل الدخل فلا ينبغي فلا ينبغي الاستهانة به ولا تحقيره ما دام هو المتيسر إذا كان حلالا وغير مشين روى البخاري عن الزبير بن الأوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بهزمة الهدب على زهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورأى الغنم فقالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرآها على كراذيل لأهل مكة رواه البخاري وذكر الحاكم من حديث ابن عباس أن داود عليه السلام كان زرادا يصنع الدروع وكان آدم هراسا وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا وكان موسى رائيا عليهم الصلاة والسلام أيها الإخوة إن من الناس من يدع العمل لأنه لم يتيسر له في بلده ومسقط رأسه فهو يكره الغربة وينفر من الترهال ويتوجس من الهجرة والدرب في الأرض وهو يؤسر الإقامة في موطنه مع البطالة, مع البطالة والفقر على الهجرة والسفر مع السعة والغنى وهؤلاء قد هسهم الإسلام على الهجرة والغربة وبين لهم أن أرض الله واسعة وأن رزق الله ليس محدودا بمكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سافروا رواه الطبراني وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله عن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال توفي رجل بالمدينة ممن ولدوا فيها قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في يده قال رجل يا رسول الله فقال إن الرجل إذا مات غريبا قيس له من مولده إلى منقذئ عسره في الجنة وعلى هدي هذه النصوص وأمثالها انطلق المسلمون الأول يتجولون في فجاج الأرض ينشرون الدين ويلتمسون الرزق ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله أيها الإخوة المؤمنون إن الإسلام بالغ في النهي عن مسألة الناس والتحذير منها فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزقة لحم وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستقصر وفي صحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وقد ذكر الصدقة والتعفف والمسألة قال فاليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة وروى أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو أنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كده يكده بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا يعني الضرورة وإنما كان هذا كل وإنما كان كل هذا التحذير وكل هذا التشديد لأن مسألة الناس كما قال قال ابن القيم ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل وبهذه النصوص يتبين لنا أن على كل فرد مسلم أن يسعى ويعمل ويجتهد ملتمسا الرزق في خبايا الأرض وتحت أديم السماء كيفما كان كيفما كان العمل الذي يزاوله زراعة أو صناعة أو تجارة أو وظيفة فهو بأمله يبني نفسه بنفسه ويسهم بنسيب ما في إبناء المجتمع كله وعلى الجماعة المسلمة أن تعاون المسلم القادر على العمل حتى يجد ما يعيش به عيشة كريمة استجابة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أسأل الله أن يجعلنا ممن يفيء إلى هديه الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن الأصل الأصيل في شريعة الإسلام أن يهارب كل إنسان الفقر بسلاهه هو وسلاهه هو السعي والعمل لكن ما ذنب العاجزين الذين لا يستطيعون أن يعملوا ما ذنب الأرامل اللاتي مات عنهن أزواجهن ولا مال لهن ما ذنب الصبيان والصغار وشيوخ الحرمين ما ذنب الزمنى والمردى والمقعدين والذين أصابتهم الكوارث فأبعدتهم عن الكسب أيتركون سدى بلا إعانة ولا كفالة لا وقد جعل الإسلام ذوي القربى متدامنين متكافلين يشد بعضهم بعضا ويحمل قويهم ضعيفهم ويكفل غنيهم فقيرهم قال تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد أكل الإسلام حق ذوي القربى في آيات من كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أكد على برهم وصلتهم والإحسان إليهم وتوعد من قدرهم أو أساء وتوعد من قدر رحمه أو أساء إلى ذوي قرباه بالعذاب الشديد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه والحديث متفق عليه إخوة الإيمان إن لهذا الحديث بقية في اللقاءات القادمة إن شاء الله نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين أنواع مسلمين bayan godiya ga Allah da yabo da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta mu ci gaba ne da bayani da muka fara yi ko da ke shiɗin ma dai maimaici ne kan umarni da kwadaitarwa da musulunci yayi kan tsayawar kowane mumini kowane musulmi akan neman halali da ainihin dogaro da Allah akan wannan tafarki da yin godiya ga Allah akan abin da ya sawwaka na sana'a da aiki da arziki da yin haƙuri kan abin da ba a samu ba har Allah ya hore duka waɗannan abubuwa karantarwa ce a ta addinin musulunci nesa da abin da ke gudana a yau wanda ya ɓata tunanin mutane cewa kowa ko kuma fi yawan mutane musamman matasa masu tasowa tunaninsu har kullum kawai ɗimbin dukiya samun dukiya samun wadata mai yawa yadda za a sami dama a yi fataka da dukiya a yi alubazzaranci a yi fasadi a bayan ƙasa a yi shinkahu abinda ke zama sharri ga su kansu masu samun wannan da kuma al'umma baki ɗaya Allah ka tsare mu tsarin musulunci shine gudanar da ko gudanuwar rayuwa a bisa ɗabi'a ba bisa irin waɗannan yanayi na ƙaƙale da ƙage-ƙage da ƙirƙire waɗanda ƙarshensu da ake ba su ba su da kyau ba bayan abin da muka faɗa a wancan hudu ba muka ce ya ku yan uwa mu'minai lallai muna ci gaba da bayani akan salon da musulunci ya bi domin magance matsalar talauci mun riga mun ce lallai hanya ta farko ta yaƙa talauci da ƙamfa da rashi shine aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da Imam Bukhari ya rawaito cewa ba wani mutum da zai ci abinci mafi alkhairi fiye da ya ci abinci daga aikin hannunsa kowa da irin aikin da Allah yake hore masa yace Annabi Dawud alaihi salam shi kansa gashi annabin Allah ne kuma babban basarake amma kuma yana ci ne daga aikin hannunsa wannan hadisin ya sayi kamar da muka ji Bukhari ya rawaito shi lalle aiki ko sana'a ko ya yake karami ko yaya komai kankantar kuɗin shiga da ake samu ta hanyarsa yana da muhimmanci bai kamata ainihin rena shi ba ko a ɗauke shi ba da muhimmanci ba matuƙar dai shi ɗin ne ya sauwaƙa tukuna a ɗauke shi da muhimmanci in dai halal ne ko ba bai ɗauki wani abu na zub da mutunci ba wannan shine asalin rayuwa ta hankali ta shari'a nesa da abin da na faɗa a baya da yawa yanzu matasanmu tunaninsu shi ne tun farkon farawa yaro ɗan shekara goma sha ko ashirin da wani abu amma yana tunanin miliyoyi ko biliyoyi yana tunanin manya-manyan ayyuka yana so ya faro daga famanan sakatare aikin gwamnati ko fiye da haka ma su ma waɗannan abin da suke samun ma bai yi masa ba shi suka ji yaro yana ce mata yanzu shi yana samun dubu ɗari kaza ma to me yanzu saboda tunaninsa ba babu hankali a ciki to wannan ba tunani ne na alkhairi na abin nan alkhairi ba don haka babu shakka irin waɗannan za su raina ƙananan ayyuka ƙananan sana'o'i kuma ba za su tsaya ba akan gaskiya shi yasa ko an jawo su zuwa ga hanya ta arziki ba za su iya jurewa har su kai ga arzikin ba in dukiya ce sai sun yi ha'inci sun ci amana abin da zai sa su rusa shi kansa da ya jawo su sannan su rusa kansu galibi abin da ke faruwa kenan Bukari ya rawaito daga Zubair dan Awwam Allah ga da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ɗayan ku ya dauki igiyarsa ya je daji ya yiwo itace ya sako shi ya zo ya sayar ya rage wa kansa damuwa to wannan ya fi masa alkhairi akan ya fuskanci wani da fuskarsa ya roke shi saboda tsabagen kaskanci da ke cikin wannan ko da mutanen za su bashi yawa ballatana in sun hana shi ko sun ba shi ma bai yi nasara ba. Manzo Allah sallallahu ya ce babu wani annabi da Allah ta'ala ta aiko shi sai da ya kiwon awaki kananan dabbobi. Suka ce har kai ma ya Rasulullah ita hannu ina yi wa mutanen Makka kiwon su akan wasu aninai wasu ƴan kananan abin nan kwabbai irin na da can farkon abin na zamani. Bukari ya rubuta wannan an ce don su saba da siyasa da jama'a da kuma haƙuri da ainihin ɗawainiyar rayuwa da kuma ɗaukar ta da sauƙi shi yasa ake faro musu rayuwarsu da wannan harka ta da cewa su ne jagororin a al'umma da talikai duka bukari ne ya rawaito shi hakim ya rawaito daga ibn abbas allah da shi cewa annabawan allah su ma da sana'o'insu kowanne annabi dawud alaihi salam makeri ne har ma allah ta'ala ya hore masa ƙarfe ya zama kamar ɗanyar ƙasa ko kwaɓaɓɓen gari ko kuma auduga ko ainihin zare a hannunsa adam alayhi salam sana'arsa noma annabi nuhu alayhi salam kafinta ne annabi nuhu shi yasa ainihin Allah ya umarce shi ya ce wasna il fulka bi ayunina wa wahayina wa kana sanna idris alayhi salam dinki yake tela ne annabi musa alayhi salam shi makiyayi ne kira da mutum Allah ya tabbata a gare su idan manyan bayin Allah annabawa Allah ya bar su da ƙananan sana'o'i wa'annan da su suka fara kaga wannan akwai ishara akan cewa asalin nagarta tana faruwa ne daga ƙasa kuma daga takaitacciyar rayuwa rayuwa kima daidai misalin yadda hankali ba zai imauce ba ko da ma za a yi arzikin daga baya to komai yana tafiya bisa ɗabi'a to sai abubuwa su tafi daidai in Allah ya taimako amma lokaci guda kamar ambaliya ka ga mutum da dukiya ba a san ma daga ina abin ma ya wuce hankali aikin gwamnati ne siyasa ce a'a wasu harkoki ne abubuwa da yawa masu ɗaure kai suna ta faruwa duk an gurɓata duniya mutane hankulansu sun ɓaci Allah ka kiyaye wannan ɓata ne kuma halaka ne ko ba alheri ba ne hatta ga waɗanda suka samu dama haka ɗin haka kuma ga sauran al'umma waɗanda wato suke kallon wannan yana ɓata tarbiyya ɗan uwa musulmi cikin mutane kuma akwai wanda zai bar yin komai saboda bai samu abin da zai a garinsa ba ko kuma bai samu irin sana'a da ta dace da shi ba amma akwai abin da zai iya yi saboda ka irin wannan mutane sai mutum ya ce shi ba zai bar inda yake ba ko ba zai yi wata sana'a ba in ba wacce yake so ya yi ba mutum ya ce ba zai je ko ina ba da haka gare ya zauna a inda yake ko da babu aiki ga talauci akan a ce ya tafi wani wuri ko je aiki a wani wuri ko da aiki ne aka ce aikin gwamnati ne amma za ka je wani gari cika a gaskiya ba zai je kare ya zauna ya zama dan bangar siyasa ko wani abu kama da haka wannan ba daidai ba ne waɗannan musulunci ya kwaɗaitar da su akan cewa su yi hijira su tafi inda ya kamata su je ya bayyana musu cewa ƙasa Allah tana da faɗi addini idan ba zai yi ba inda kake dole ne ka tafi ka nemo shi inda yake yawwa hakanan zarafin rayuwa sababinta arziki shi ma in ya wuyata a inda kake ana kwadaitar da kai kuma an baka dama ka buga cikin ƙasa ka nemo halali halali Allah ta'ala sai buɗa maka arzikin Allah ba iyakance shi a wani guri ba kuma yawan arziki a nan ta yi naka arzikin yana wani waje idan ka jarraba ainihin ka gwada dukkanin gwadawarka zai yi kyau ka jarraba a waɗansu wuraren ta yi Allah ya buɗa maka don haka Allah ta'ala ke gudanar sha'aninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi tafiya sai ya zama ku sababin wadata kuma hakan ake gani mutane da yawa arzikinsu bai zo musu ba da yalwarsu da wadatarsu sai bayan sun tafi zuwa waɗansu wurare kamar da imamu ɗabarani ya rawaito Allah ma ta'ala da kansa ya faɗa a littafinsa cewa duk wanda ya hijira saboda Allah mana ya tashi daga inda yake zuwa wato wani waje a cikin hanyar Allah wanda neman halali ma na daga cikin hanyar Allah ka kare mutuncinka da addininka da iyalanka da abin da ya shafi tallafin da zaka ba addinin na duka wanda duk yayi wannan zai samu mashiga Allah zai buɗa masa da yalwa a cikin ƙasa wata ayar Allah ta'ala ya ce yana yabon bayan sa na gari ce akwai waɗansu waɗanda suke tafiya cikin ƙasa suna neman arzikin Allah sai da ya faɗe su ma a wannan ayar da yasa ya ce waɗansu kuma suna tafiya suna jihadi don ka gane cewa tafiya wani waje domin neman arziki in niyya ta yi kyau manufa ta inganta kuma abin da ake yin ingantacce ne to nau'i ne na gina addinin Allah don gina al'umma kyakkyawan gini yana daga cikin manufar addinin musulunci addinin musulunci yana son musulmi zama masu rayuwa ingantacciya a juna a tsakaninsu har su yi tasiri akan kewayensu Abdullahi dan Amr dan As ya ce wani mutum a Madina ya rasu yan Madina ne haifafun Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya ce kai to ina ma da ya rasu a wani gari ma ba garinsa ba sai wani ya ce ya rasu la don me ai nan gida ne sai ya ce ai idan mutum ya mutu yana bako garin neman wani alkhairi ya je neman dukiya ko neman misali ilimi ko yada addini sai Allah ya karɓi ransa to daga inda ya mutu din har zuwa gida to duk za a masa kiyasin wannan wato a cikin gidansa na aljanna ma'ana za a saka masa kamar wato tsawon wannan tafiya da ya to fa a bisa irin waɗannan nasoshin wanda Allah ta'ala ya umarni ya kwadaitar ko manzo Allah ya kwadaitar musulman farko da suka gane addinin da kyau suke da niyya mai kyau da himma suka bazu ko ina cikin ƙasa suna yada addini kuma suna neman arziki masanan tarihi na gaskiya na musulunci sun san cewa an yada addinin musulunci na ƙasashe da yawa ta hanyar kasuwanci fataken musulmi kasuwanci suke yi kuma suna yada addini ba wa'azi kadai ba saboda haka suna gudanar da wato suna yada addinin Allah sannan kuma suna ainihin neman arzikin Allah halayensu nagari kuma shine karfin wa'azin ba wai wa'azin ba kawai saboda tasirin mutum a aikace ya fi tasirinsa a furuce ko ba haka ba irin yadda ake ganin nagartarsu da yanayin shigarsu da yanayin mu'amalarsu da hulɗarsu da halayensu da manufofinsu da shi ke fisgar mutane kafin ma su yi magana da haka yin sai magana kalmomi kaɗan sai su ainihin gamsar da jama'a to da haka larduna da yawa ƙasashe da yawa nahiyoyi da yawa suka musulunta addinin ya tabbata kaga suka yi rayuwa mai kyau a duniya sannan kuma suka nemi aljanna da wannan 'yan kwanaki kalilan da suka yi a duniya saboda sun gudana a bisa manufar addinin musulunci saboda haka ya kuɗin muminai musulunci ya kai gaya wajen tsorata mutane da nesantar da su a barin roƙon mutane da nuna kwaɗai a wurinsu mutum ya ƙi yin abin da zai iya yi ya ƙi fafatukar da zai iya yi ya ƙi dangana da abin da ya samu wani ma ya samu abin da zai iya haƙuri da shi amma saboda son banza ko saboda rashin sanin ƙimar kai ko rashin sanin ƙa'idar addini sai ya zo yana ta roƙon mutane yana ta abin aiwa ne abokinmu ne tare muka yi aji kaza kaza ya samu yana abuja ko yana kaza saboda haka bari ya je yana ga abin da zai iya haƙuri da shi ba zai gina kimarsa abin da Allah ya kawo masa haka na afwan ya gode ma Allah a kansa ba a'a wani wata dama ce da shi ma zai samu abin hannu abin kansa da da roƙon mutane wannan ya isa tozarta kai da cin mutuncin kai da ainihin rashin tsayawa akan ka'idar addini lalle bukari da muslim sun ruwaito daga ibnu umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce roƙo baya gushewa ga mutane wato mutum bai zai gushe ba yana roƙon mutane sai ya zo ranar alkiyama babu ko tsoka ɗaya a fuskarsa duk ya cicinye ba zanzana ce kawai ba gaba ɗaya fuska za ta zama to ƙwarangwal ba komai a jikinta mai ita ya riga ya lalata ta a duniya da roƙon jama'a Muslim ya rawaito daga Abu Huraira Allah da shi yace wanda ya roƙi mutane dukiyoyinsu wadan ya tara shi ma ya abin kansa da roƙo ko da larura ta sa mutum zai roƙa larura da take halatta haram tana halatta mutum ya tambaya amma in ya samu abin da ya magance larurarsa to sai ya kame amma daga zaran yace to ai shikenan kamar an dauke shi aiki kenan sai ya ci gaba ya zarce to duk abin da ya roƙa manzo Allah ya ce to wannan garwashi ne yake ainihin roƙon makansa in yana so ya roƙi kaɗan ko da yawa garwashin wuta garwashin wuta ko ta duniya ce a masifa ce ballantana wutar lahira Allah ka tsare mu don haka dai musulunci ya kwadaitar masu shi su yi ƙoƙari su bayar su ta bayarwa yawa duk wanda suka fahimta yana da bukata kuskus ko ya tambaye su in ta kama su bayar amma kuma an dankwafe marasa shi kuma cewa su yi haƙuri su daure sai abin da ya kama su tambaya ɗin to kaga sai a zauna lafiya wanda zamani magabata haka suke suna tsayawa akan abin da ya dace kan kaga mutum ya roƙi wani nadira amma kuma masu shi suna yawan bayarwa yanzu kuma abin ya juya yawan masu roƙo da ƙarancin masu bayarwa game da dama an yi gargaɗin hakan zai faru aka sai zai faru to a cikinsa muke ala kulli halin mai bayarwa shine hannu madaukaki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa a bashi makaskanci ne amma wanda aka bashi dan ya cancanta to wannan ba magana kaskancin tare da shi ko ba haka ba mutane su daukowa dan su kyautata wa manzo Allah su faranta masa rai su bashi kyauta ka gani yana karba kaga ba kaskanci bane mutum zai ba iyayensa zai ba malamansa zai ba danginsa sada zumunci wannan babu kaskanci a ciki domin babu roƙo misali babu wani abu na zilla to amma dai mutum ya zamanto bai san kimar kansa ba wato ya mayar da duk inda ya san zai ɗan samu wani abu kawai to shi fa yana ta maula ko yana kwarami da sauransu abu ne wanda ke ba a san sa idan haka mutum ya dogara da Allah sannan ya kare mutuncinsa kuma ya kimanta addininsa wannan shine zai sa kuma mutum ya muhimmanta aikinsa da sana'arsa da abin da ainihin Allah ta'ala ya huwace masa so ma ake kowa ya ba da gudunmawar da zai iya bayarwa komai kankanta sana'a ko yanki farce kake ga tunanin kana yi wa mutane abin da zai biya musu bukata ainihin sunna kuma ta gudana da wannan kana ba da gudunmawa ta nan Allah zai baka ladan niyyar abin da ka samu zai zama albarka komai kankanta sana'arka in kana da niyya mai kyau za ta maka ainihin rana a duniya ko za ta taimake ka a addininka mai dukiya da yawa ya ba da gudumawa mai sana'a mai kaɗan ma ya bayar mai sana'ar hannu ya bayar ma'aikacin gwamnati duk abin da kake yi yi ƙoƙari harkarka ta duniya ta taimaki addininka wannan shine makasudi abin nan a manufar musulunci don haka mu mayar da hankali kan waɗannan al'amura da kyau kuma wani abu daga ƙarshe da musulunci ke jan hankalin al'umma shine cewa Allah ta'ala da ya umarni mutane masu lafiya masu ƙarfi wanda suke da mallakar hankali da basira su yi sana'a su yi aiki su yi duk abin da za su iya akwai mutanen da kuma Allah ya jarrabe su ko dai da rashin lafiya ko ainihin wata bukata ta musamman da suke da ita wadda ba za su iya yi wa kansu wasu abubuwa da yawa ba to kada a bar su haka nan a wulakanci mun gaida al'umma take hakanan karazibi komai baya tafiya daidai saboda haka marasa lafiya waɗanda suke da ko tsofaffi marasa galihu da zai sauran makamanta waɗanda a cikin mujtama duk da ɗimbin dukiyoyin da ake tabarnatar da su ta kowane gefe abin ta kai ce abin da ke fusata ubangiji amma kuma babu wani tsari na ainihin magance irin waɗannan abubuwa to musulunci ya yi umarni farkon farawa cewa dukkan wani wanda ke da gajiyawa to fa dole ne majibinta lamarinsa daga danginsa ‘ya'yaye ne jikoki ne a ‘yan uwa ne yayu ƙanne da makamantansu lalle ne su ɗauki nauyin wannan in an kasa samun wannan in babu wannan to al'umma ta ɗauki nauyinsa wanda farko kafin wannan daula yawa bayan in babu wannan duka daula hukuma ta ɗauki nauyin mutane baya halatta musulmi kai ko ahlul zimma ne kafirin amana kenan wanda ya zauna al'umma musulmi a matsayin talakanta ya zama ya tsufa ko ya makanci ko ya gurgunci ko ba zai iya yi makansa komai ba a bar shi sai ya yi bara sai ya yi roƙo a wulakance mutum goma su wuce a waje ba masa naira hamsin ko ɗari ba haka nan ya sha zilla dole a san yadda aka ɗauke masa ɗawainiyar rayuwarsa shi kuma abin da aka yi masa da zai ishe shi to dole ya haƙuri da wannan da akwai ila yanzu akwai mutanen da da yawa suna da 'ya'ya ma amma ‘ya'yansu ma su yi da su akan cewa su daina roƙon mutane amma ba za su daina ba saboda jahilci to amma inda da tsari mai kyau duk wannan ba za a yi shi ba musulunci ya umarce mu da tsayawa domin magance matsalolin kanmu da kanmu kuma inda za mu bi wannan shari'ar kamar yadda muke nanatawa kullum to da ta lamunce mana gyaruwar komai da komai namu Allah ya wajabta sada zumunci Allah ya wajabta taimako da agazawa masu gajiyawa a cikin al'ummar musulmi ta hanyoyi da yawa amma wannan duk ba zai yiwu ba sai mun gina tsarin tattalin arzikinmu da yanayin zamantakewarmu a bisa tsari na addinin mun ɗauka cewa tattalin arzikinmu da duk harkokinmu na yau da gobe to ɓangare ne na addinin to sai ya zama ya taɓo kowane gefe a sassan rayuwarmu wanda kuma wannan shine abin da zai mai da mu zuwa ga asalin abin da ake bukata amma ba tare da wannan ba haka za mu ta ganin ɓarata na aukuwa shugabanni su yi ɓarnarsu masu wadata marasa sanin abin da suke yi su yi ta ɓarnarsu hakanan yara masu tasowa babu saiti babu ainihin shiryarwa abuwa su ta tafiya cikin hali na takaici rayuwa tana tafiya ana barin mu a baya a duniyar tamu ba mu da wani takamaiman tsari na ci gaba hakanan ba mu tafi akan tsarin ci gaba na addinin mu ba kowa dole abin da zai iya yi karka ce ato duniya ta riga ta gurbata in ka yi abin da ya kamata ma mafi yawa ba su a'a kai abin da Allah ta'ala ya san ka ko kai kaɗai ne a cikin al'umma ballantana da haka mu mu'amalanci ubangiji mu'amala cikin tsoronsa da imani da da'a sai Allah ya mu'amalance mu da ainihin ladafinsa da rahamarsa duniya da lahira Allah ya gafarta mana mana afuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وعن هوزه الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر ولا يوم يسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله